إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
‘Yan uwa masu kallon mu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Bonfirai. A yau muna ranar Juma'a ɗaya ga wata na biyar hijira ta manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 ya yi daidai da 25 ga wata na 11 miladiya ta Isa alaihi salam shekara ta 2022. ‘Yan uwa muna tare da shehin malami Sheikh Abdulmalik almajirin malamai daga nan ya mai jamhuriyar Nijar idan ban manta ba satuttukan suka gabata eh, malam ne muna karatu kan almustalahat an yi muna karatu kan allafzu wal ma'ana mun ga kashi na daya na biyu har kashi na hudu yau insha Allah ta'ala za mu tashi kashi na biyar a karmar kallon bismillah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقائدنا ومولانا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wato darasi da muke gabatarwa a mako mako cikin watanni guda bakwai na shekara daga watan farko in Allah ba mu iko har zuwa wata na bakwai farkon wata na takwas sai mu dakatar da wannan karatun kuma sai in akwai rayuwa to eh, kamar yadda malam isa ya yi bayani cewa an ɗauko wani maudu'i na allafzu wal ma'ana ko ko al'alfazu wal ma'ani na'am yadda ake fahimtar lafazi shi karan kansa sannan a kai ga fahimtar ma'anarsa na'am a fahimci daga ina ya fito wani nau'i na lafazi wanda karatu ne wanda yake galibi malaman usulul tafsir da usulul fiqh su ne suke kula da wannan to kuma yana daga cikin abin da ke sawa ana samun matsala in baka fahimci lafazi ba zaka je kai fassara ba daidai ba kuma zaka ga kamar daidai kake kuma ka dora waɗansu akan kai mummunar fahimtar ka Na'am.
to shi yasa wannan karatu yana da muhimmanci kwarai da gaske na'am to kafin mu shiga cikin karatu ga dangaren akwai nukta guda biyu da nake son in yi bayani waɗanda eh, wancan satin kinan na ɗan kawo su koko dai ina son in ɗan ƙara guda guda tana yawancin sati mun yi bayani kanta amma za mu ɗan ƙara mas'ala ta farko shine mas'ala ta wato abinda mun ka kawo na wasu ƙa'idodi na ilimi na'am to da muka kawo waɗannan ƙa'idodi na manta da wani abu wanda yake da alaƙa da su kai tsaye Mm.
shine cewa mun yi batun at-takhsis a kawo lafazi kalima wadda ta game kowa da kowa bari mu ce ta game kowa da kowa daga baya sai a fitar da waɗansu kamar a ce dukkan mutanen Nijar suna kaza amma ban da wani da wani da wani kaga an yi takhsishin su na'am na fata an fahimce ni na'am ko kuma akwai abin da ake kira wato ka'ida ta at-taqyid shine a dabaibaici abu ko da yaushe ina cin abinci nau'i iri kaza amma ban da rana kaza da rana kaza na yi taqyidin shi na rage mishi fadin abin nan Na'am.
ko kuma abin da suke kira at-tafsil shine at-tafsil ka rarrabe abu an gane ko kayi bayani a dunkule a jumlace sai ka dawo ka fayyace shi an gane ko ko kuma al-istithna'u shine togaciya ko togewa ka cire wasu daga cikin waɗansu abubuwa Na'am.
ka ce misali mutane sun zo banda wani Na'am.
kaga kayi togaciya ka cire shi to um, al- al- al-istithna kuma akwai annasku duk da yake bamu yanin shi ba shine a kawo hukunci sannan daga baya wato eh, ya zamanto an ɗauke wannan hukunci Na'am.
an gane ko wannan misali a ce da an ce a yi sallah an gane ko a kalli alƙibla daga baya aka dawo aka ce a dibi betul maqdis daga baya kuma aka dawo aka ce a dibi wato alƙibla wadda da muke dibi ta kaba Na'am.
to kaga an shafe wancan hukuncin to akwai abin da ke son in ƙara mai muhimmanci karkashin wannan Na'am.
shine cewa ana yin taksis ba da taksis sannan ana yin taqyid ba da taqyid sannan ana yin tafsil ba da tafsil sannan ana yin istithna ba da istithna sannan a wajen usman mai ana yin nasku ba da naskh saboda wanga ba a kawo shi ba Mm.
an gane ko Na'am.
misali Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana waɗanda ya haramta mana ma'aura a cikin surutun nisa'i Na'am.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم Mm.
wannan ayar ta ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku ka auri iyayenku an gane ko wadda ta haifi mutum ko kuma ta auri baban shi matsayin mahaifiya take ko kuma kakan mutum ko ta wajen uwa ko ta wajen uba don matsayin uwa take Allah ya ce ya bani Adama ya ku ƴaƴan annabi Adam alhali annabi Adamu ba baban mu bane kakan kakan kakan kakan da sai la masha Allah wallahi dai sani an fahimta Na'am.
dan haka kawai dan kwarai ce a uwa an kace mutum da ya auren kakashi kaga an samu matsala kenan al'ummu wa in alat koda ta yi sama ina fata ma'ana kenan koda uwan mahaifi ce uwan uwan mahaifi uwa uwa uwa shine wa in alat Na'am.
cikin rabon gado zaka shi na cewa wa in al-ibnu wa in safala da ko da yayi kasa kenan jika jikan jikan jikan jikan jika dan ka fahimci yaren da suke magana da shi to nan sai an ka ce ummahatukum muj wato mubham ne to an ka ce mubham shine abinda ya zo a dunkule to amma a wani lokaci in an ka ce mubham a wajen malaman tafsiri da usulul fiqh ana nufin am abinda ya game kowa da kowa dan dalibi ilimi ya hatara dan sai ka ce to ya zo a dunkule to gashi kuma mun fahimci ma'anar shi a'a nan ba irin fahimtar ma'ana suke nufi ba a'a ya zo ne a matsayin umumi ya game kowace uwa shine abinda ake nufi an haramta muku iyayenku hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum an haramta muku ƴaƴanku na- ku aure ƴaƴanku an gane ku kidan hurrima alaikum nan sai ka kaddara abuwa guda biyu harrama Allahu alaikum nikaha Mm.
don an ka ce hurrima an haramta wa ya haramta Allah ne ya haramta Na'am.
mi Allah ya haramta in an ka ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta maka mahaifiyarka kidan an haramta maka yi magana da ita an haramta ma eh, ku yi shawara da ita a'a nikah ake zance an fahimta ko Na'am.
to hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku ko da ba su suka haife ku ba misali ko da kaka ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum da ƴaƴanku jikan yakka ko da jikan ya jikan yakkara Na'am.
an gane ko ko ta fuskar jikan yakka ta fuskar ɗa namiji ko ƴa mace wa akhawatukum da ƴan uwanku yakka ko kaunarka wa ammatukum da yan mahaifi ko kaunan mahaifi wa khalatukum da kaunan mahaifiya da yan mahaifiya shine khala kenan Na'am.
wa khalatukum wa banatul akhi da diyan dan uwa kaninka ko wanka ƴaƴan shi baka iya auren su amma ku ƴaƴanku suna iya auren juna Na'am.
an gane ko wa banatul ukhti da diyan ƴan uwa yakka ko kaunanka baka da izinin ka aure ƴaƴanta wa ummahatukum allati arda'nakum da iyayenku da suka shayar da ku ina fata an fahimci da mace wadda ta shayar da kai to ko da an ɗauke ka ne a matsayin ta shayar da kai ko da ba a ɗauke ta ba ta shayar da kai waɗansu nassoshi sun nuna da wato goma ta shayar da mutum so goma Eh, nassoshi daga baya aka shafe aka mayar da shi guda biyar kina idan ta shayar da mutum so biyar magana ta rage ta kare hamsu raba'at Na'am.
ina fata mutum akwai hadisi da yake zuwa cewa eh, misali eh, da hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha yana cikin sahih Muslim cewa abinda aka saukar na ayoyi idan mace ta shayar da mutum su goma daga baya sai aka maido su biyar sai Aisha take cewa an shahi wannan hukunci amma waɗannan ayoyi suna daga cikin abinda ake karantawa to yan shi'a sai su fake da wannan sai to kai kajiya waɗanda ayoyin sahabbai sun ɓoye su ina fata ana fahimta ta to a nan raddin da ya kamata a yi saboda ka san da yawan ɗalibai waɗansu wanda ba san shubuhuhi ba shubuha na tada musu da hankali a'a da an ka shafe waɗannan ayoyin an ka shafe hukuncinsu ban sani ko mun fahimta ba to a nan kuma shine waɗansu daga cikin sahabbai ba su da labarin an shafe suke karanta su lokacin da sayyidina Uthman ya hada sahabbai a rubuta Qur'ani mujma'un alaihi duk abin da ya tabbata ba a shafe shi ba sun rubuta shi dan kar a zo a yi wasa da ku a ce kuma a cikin Qur'ani da kuka cewa yan Shi'a sun ce Qur'ani bai cika ba shina can ga hannun mahadi zai bayyana kaza kaza to kuma ai ciki Aisha ta ce ga ayoyin da ana karanta su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai sun koyi su sai an yi hattara ina fata ana fahimta ta to shi yasa kuma duk kokarin da ake yi ba muna kokarin suka ne akan akidar wani ba abin da yake cikin akidar ka ne za a gaya maka suna da littafi wanda yake nuna wato akwai ayoyi akwai ayoyin da yanzu babu su sai daga baya za a zo da su a cikin akidar ta shi'a فصل الخطاب في تحريم كلام رب الأرباب wato littafi ne da wani dan babban malamin shi a yi wanda yake fasul khitab kamar magana yankakka wanda babu shakka a cikin ta wa atinahu alhikmata wa fasul khitab ko ba haka ba fi tahrifi kalam rabbil arbab wanda suke nuna an canza littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kawo riwaya kusan 2200 da abu na shi'a waɗanda suke nuna cewa an canza alqur'ani illa riwaya uku ne aka samu wanda suke nuna ba a canza alkur'ani ba to su ma yanzu ya zamu yi da su ta fuskar sanadi ma iska sun yadda da su sannan inda ga 2400 da wani abu ana zancen riwaya uku ina fata ana fahimta ta kenan yan ana babbaka giwa in ji malam bahaushe ba a jin karin kusu to wani su daga cikin su malamai suna fitowa su nuna kamar a'a ba gaskiya bane waɗannan riwayoyin bu su yadda da su ba amma hakikatan taqiyya ce ina fata ana fahimta ta to almuhimmu dai da so goma dai yanzu ya dawo so biyar kuma shayarwa malamai suke cewa ba wai dole sai an yi su daban-daban ba idan da yaro zai kama nono ya tsotsaya ya sha ya saki karan kansa ya sake koma to na biyu ne na fata ana fahimta ta to don haka dai mahaifiyar da ta shayar da mutum haramun ne ya aure ta sannan kuma shi haramun ne ya aure ƴaƴanta domin wato kamar yadda cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ya haramu min ar-rida ma yahrumu min an-nasab duk abinda dangantaka ta haihuwa wato dangantaka ta haihuwa take haramtawa ko ko dangantaka ta jini ta zumunci take haramtawa to shayar da nono tana haramtawa kenan yanzu mace din ta shayar da kai haramun ne ka aure ta haramun ne ka aure mi ka aure ‘ya'yanta, amma kai ‘yan uwanka ba haramun bane su aure ‘ya'yanta domin su ba ta shayar da su ba, ina fata ana fahimta ta. To wa umma hatukum lati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rada'a da waɗanda kun ka sha nono tare da su ko da lokaci guda ko da ba lokaci guda ba. Ina fata an fahimci ma'ana matar da ta shayar da kai nono ko mahaifiyarka ce ko mahaifiyarka ce idan mace ta sha nono ba ta shayar da kai nono da wani to wato da wata to haramun ne ku aure juna domin kun sha nono daya kuma mijin in tana da miji mijin da yake aure da ita shi ma matsayin baba yake gare ku domin da abin da nono shi ne aka shahid da ku ina fata ana fahimta ta shi yasa malamai yanzu cikin alqadaya almu'asira almustajiddat almu'asira suke kawowar mas'ala ta turai da suke yin wani aiki shine cewa a tatso nonon mata masu yawa sai a saka shi cikin wani firjin ko frigo sai a rinka shayar da jinjirai waɗanda suke misali ko mahaifansu sun tafi wajen aiki sun bada su ko kuma mahaifansu sun rasu shi ne aka yi tambaya ga fatawa na lajinar da'ima ta saudiya shin wannan aikin yaya shiki to su dai malamai suka ce to wannan abin matsayin kamar ta haramun yake dalili kuma saboda in an cakuɗa nono mace ɗari biyar aka ba yara suka sha har suka shayar da su shin waɗannan yaran ko dubu ya za a yi su ebitan juna su kauce ma juna wajen aure kaga akwai matsala dama dama inda mace guda ce za a ce to wane shi na wancan zai sha amma ya an cakuɗa hawa to shi kenan lamari ya ɓaci ina fata an fice almuhimmu dai suna daga cikin qadaya mu'asirat ɗalibai za su iya bincike na dai dan kawo misali wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum da kuma iyayen matanku sarakuwa wadda ta baka ya ka aura wadda ita ta haife ta ina fata an fice ni wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna wa raba'ibukum da kuma raba'ib jam'i ne na rabiba matar da agoliya wadda ma'ana ba kai ka haife ta ba sai ka aure mace tana da ya sai ta zo da ita to idan aka aure mahaifiyar an gane ko to ita ta haramta gare ka ina fata an fijini sai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum wadanda suke cikin gidanku to nan shine malaman usul fiqh sun kace nan wato jaryan alal ghalib ne ba ana nufin ita yarinya in tana cikin gidanka ba in ba ta cikin gidanka ya halatta ka aure ta an gane ko don in dai ka auri mahaifiyar to ita ɗaya za ta haramta gare ka nan ne illar take ba wai yarinyar don tana cikin gidan ba ko ba ta cikin gidan za mu zo bayani kashi in lokaci ya ba mu dama can cikin almafahim ina fata an fince ni to allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna waɗanda kuka shiga da su kenan ma'ana in ka auri uwa in ka sake ta ba ka ta gidanka ba ka shiga da ita kun kai wato sunna kwanciya ta aure to ƴarta ba ta haramta gare ka ba ina fata an fahimci ni waɗansu wannan shine abinda qur'ani ya ce allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum in buku shiga da iyayen ba to fala junaha alaikum babu lahi akan ku waɗansu daga cikin magabata suna da fahimtar cewa ma hatta da ƴaƴan ka aure ta baka shiga da ita ba in ka sake ta kana iya auren mahaifiyarta to amma wannan ra'ayi ne wanda yake yana da rauni zancen da ake yi zancen mahaifiya me yasa qur'ani ya yarda in ka aure uwa in ka sake ta in baka buku yi kwanciyar aure ba ka aure yatta saboda uwa ba ta da kishi zuwa ga yatta irin yadda ya take da kishi zuwa ga uwa kenan ita uwa misali ya aure ta ya sa tsammanin lahiya launi ko da an ka jima an dar ma'armi ta zu kusa gare shi sai ga ashe makiya jina a guluni da kan zafu sha'ani ya ɓace sai ce a shi bai sai sake ta sai ga yatta ya ce a to yanzu dai yatta shi yake so to Qur'ani ya ba shi dama, shari'a ta ba shi dama, amma ba mu sani ba su ko suna yarda. Tunda an saki uwa, diya tana iya cewa to ni tunda ita an saki mu mata ita ba ta yarda, ko ba haka ba ko kwace a'a ya za ka sake ni ka aure ta ni ko ba zan yarda ba zan baka ba. Amma in ta amince ta yarda babu matsala. in ba a shiga da ita ba allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum da kuma halail jam'i na halila ba khalila ba in an ce khalila abokiya wannan haramun ne halila kuma mata shi yasa qur'ani kiranta sahiba wa sahibatihi wa bani mace abokiyar tafiya ce in dai ta arziki ce wadda tana son a wato kama har turba ta addini da ƴaƴan abna'ikum ƴaƴanku alladina min aslabikum waɗanda ƴaƴanku ne na tsatsu ɗanka idan ya saki mata to haramun ne ka aure ta ko da ma ya aure ta shikenan magana ta kare ina fata ana fahimta ta to kaga ashe kanenka bai shigo ciki ba kanenka na iya aure matarka ko wanka bayan ka mutu ko kana da rai ina fata ana fahimta ta wannan bayani ne mai tsawo ba akan shi muke ba amma na kawo shi ne saboda ayat tana da wasu hukumce hukumce wa an tajma'u bainal ukhtaini an hana a hada ukhtaini yan uwa guda biyu ma'ana ya da kauna ba a hada su ina fata an fahimce ni to wa an tajma'u bainal ukhtaini nan masdarul munsabik ne a larabci masu karatun nahau fi'ili mudari ina an ka kawo an sai shi koma suna kenan wal jam'u bainal ukhtaini ne kenan sai matsayin marfu'i shi tunda an ce hurrimat alaikum ummahatukum an hada hada su nan ma akwai sabani tun an hada hada su ta aure to ana iya hada su ta fuskar wagga an yo yaki an ciyo su da yaki suna matsayin kafirai sun musulunta tana matsayin baiwa wagga kuma dama matarka ce shin ya halatta ka har su da taki tun da zancen aure ake yi waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ana iya yi ma'ana kenan tun da wagga ba aure bace waɗansu malamai suka ce a'a in dai takin su ne bai halatta ba ko da milkul yamini na ma'ana wannan an kamo su baiwa guda biyu ka rinka takin su guda biyu ko ku wannan na mata aure wannan kuma na baiwa tunda auren ne aka hana duk suka ce dai an riga an hana wannan jam'u an kace al jam'u bainal ukhtayn ko ta wuce fuska an hana shi kuma wannan shine dai ahwat saboda kan mutum ya shiga cikin matsala ina fata ana fahimta ta wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf sai abin da ya gabata lakin ma qad salaf abin da ya gabata Allah ya gafata inna Allah kana ghafurur rahima Allah mai gafara ne Allah mai jinkai akwai matsaloli masu hatsari cikin wannan aya daga ciki ciki shine cewa shin an ce an haramta muku 'ya'yanku to idan mutum ya yi zina da mace sai ta haifi 'ya a shar'ance ba 'yarsa ba ce a aihonce ta fuskar aihuwa idan wani an ce a aihonce zai 'yarsa ce shin ya halatta ya aure ta ko bai halatta ya aure ta ba jamhurin malamai sun tafi cewa haramun da ya aure ta wasu daga cikin malamai sun tafi cewa mazhabar shafiya sun tafi cewa ba haramun bane don ba 'yarsa ba ce a shari'a shari'a bata ba shi ita ba don haka da anka ce wa banatukum na ana zance ƴaƴanka na shari'a tunda in qur'ani yace yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasici game da ƴaƴanku in za a gado to wa ƴaƴanku na shari'a ake zance don hadisi ya zo yace la yarisu ibnu zina duk da ke wasu suna ganin hadisi yana da rauni amma hadisi ne hasan dan zina ba zai yi gado ba bai gadon baban shi amma yana gadon mahaifiyar shi mun fahimci wannan da kyau to kaga nan duka an kawo waɗanda haramun kuma na dan bijiro sai dai abu guda nake son mu yi hattara da shi shine nan shari'a galibi sai ba a kawo waɗanda an ka halatta ba to waɗanda sun kai sauran sun yi mi sun halatta na'am yana da kyau mu fahimci wannan uslubi na shari'a na'am to a nan yanzu turai da ta ci gaba kwarai suna da wata mazhaba da ake kira wato eh, mazhaba ta inhilalul khulq shine cewa a tahi babu wata doka ta addini shi yasa hurrimat alaikum an haramta muku sai cewa ya haramta da faransa ƙasa ce wadda tana amfani da shari'a ta musulunci ta fuskar zamantakewa musamman lokacin da andalus daula ce ta musulmi ta zauna shekara 851 tana mulkin turai ma tun da ita ce daula mai karfi kuma tana karantar da su da yaren larabci kuma lang official yare na gwamnati shine larabci suna muna mutane karya suna boyewa to a wannan lokaci cikin kiristanci galibi babu shar'ance shar'ance sai suka ɗauko a tafsira kamar da ake cewa na ibn farhun al-maliki suka yi tarjama su shirshi ne suke amfani har zuwa lokaci mai tsawo saboda cikin kiristanci galibi zaka iske zancen ibada su ne ake yi ba a zancen shari'a ko riba ko abin da ya kama da haka Na'am.
a taura kuma ba su cika yi aiki da ita ba galibi duk da yake an ce a yi aiki da ita tunda shi annabi musa annabi isa da ya zo ba dukan shari'a annabi musa ya ci abin gaba cewa yi wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum zan halatta muku kuma shi ba shi ke halatta ba da izinin Allah zai halatta musu sashi abin da an ka haramta musu Na'am.
ina fata an fahimci duk da yake waɗansu sun ce nan ba'd bi ma'ana kullu kenan wali uhilla lakum kullu alladhi hurrima alaikum dan in halatta muku duk abin da an ka haramta muku to wannan fassara tana da rauni duk da yake tana yiwa larabawa wani lokaci in sun ce ba'd suna nufin duka an gane ko dan cikin suratul eh, suratul ghafir inda Allah subhanahu wataala yake bada labarin wannan wanda ya imani daga cikin mutanen fir'auna yake cewa eh, abin nan wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum in yana da gaskiya sashen abin da ya faɗa zai same ku na azaba wasu suka ce a nan kullal ladhi ya'idukum duk abin da ya musu alƙawari zai same su in musu imani ba Na'am.
sai dai wasu malamai suka ce ba'd alladhi ya'idukum fi dunya wal ba'd fil akhirah to almuhimmu dai sabani ne anan dai abin da ake son a ce an gane ko da an kai amfani da kalima ta ba'd ana nufin sashi domin ba ta shafe dukkan shari'a annabi Musa ba sai dai waɗansu daga cikin masu mummunan mummunan eh, manufa daga cikin kiristoci sai suka ce nan kullal ladhi hurrima alaikum duk abin da an ka haramta cikin at-taura to halatta ne a cikin injila to yana daga cikin abin da an ka haramta cikin attaura shine kashe rai ba tare da wani laifi ba wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas to sai suka ce annabi isa da yazo mubtilan namus al-qadim ya bata dukkan wasu ka'idodi ko ya shafi dukkan ka'idodin da suka wuce cikin attaura an haramta kashe mutum sai suka ce to halatta ne su kashe mutum shi yasa kake ganin yanzu kiristancin yanzu da ya ɗauki wannan mazhaba ba waccan ba aƙida ta su bolskin nan da suke amfani da ita shi yasa suke ganin kashe mutum ba wani abu bane ashe wannan kashe-kashe da suke yi an gane ko kamar yadda wato dr munkin asakar mai karantarwa dan asalinsa dan kasar sure ne mai karantarwa a ma'ahad na rabatul alim islami babban malami ne wanda ya karanta yadda ake tattaunawa da addinai har yana zuwa kasashen turawa an gane ko kuma yayi doktora da, da majisterkinsa akan ma fannin attaura da injila halil injil kalamullah halil taura kalamullah yana tattauna da manya-manyan fada ya ce to wannan ka'idar da suka kawo cikin attaura suke cewa cikin injila cewa ya shafe dukkan hukumce-hukumce kenan hatta da kisan mutane jininsu ya halatta wannan tafsirin akwai shi shi yasa yanzu turai da ta yi nisa cikin addinin kiristanci da take cewa tana itikadi sai ta ɗauki wannan wurin mai daɗi shi ya ba ta damar ta kashe duk wanda take so yanzu ga gwamnatocin su nan suna yin makaman nukiliya suna kashe wanda suka ga dama saboda mubtilan bi jasadihi namusal qadim ya bata dukkan waɗannan ka'idodi shi yasa bari ba makin cewa suna da addini suna kisan mutane akwai wani tafsiri nan boye na banna na'am wanda akwai shi to nan hurrimat inhilalul khulqi sai suka kai inda cewa babu doka ga dan adam shi yasa in ka dibi kiristanci a da zaka iskin mu irin kaya manyan kaya su ne maza suke sawa kuma halin su wasu suna sa su mata suna sawar mai hijabi Mm. haka to yanzu fa sai an ka ce a inhilalul khulq babu doka babu hijabi a shagiya namiji a aure namiji mace ta aure mace to shine mazhaba irin wadda Sigmund Freud mun taɓa bayani yana daga cikin waɗanda suke ta'ayidin wannan mazhaba shi yasa yanzu turai ana son a tai babu ka'ida ina fata an fahimci mu almuharramat wai sun dauke su kamar wani abu ne wanda eh, wani abu ne wanda doka ce dan adam yanzu ko kuwa eh, an ka ce addini su ba ruwansu da addini dama sun ce a raba addini da gwamnati kenan idan gwamnati ta ce namiji a aure namiji mace ta aure mace to don haka addini ya koma can ya zaman shi ina fata ana fahimta ta to kaga akwai abubuwa karkashin waɗannan abubuwa hayyayi almuharramat wa tsamtsam eh, littafi ne da su karanta shi su gani irin abubuwan da ake son a kai zuwa gare su a halatta abubuwa gaba daya a ce dan adam ya abin da ya ga dama an gane ko Na'am.
to liberté total Allah kai mana tsari amin wannan dai na dai dan kawo shi ne saboda irin waɗanda matsaloli suna bijirowa kuma barin su musamman irin wanga zamani da muke rayuwa wato abu ne wanda yake bai dace ba mun fahimci wannan ko to kenan yanzu mun kawo waɗannan almuharramat sai Allah ce wal muhsanatu minan nisa'i al muhsanat asalin al muhsanat an gane ko dukkan ƙura suna karantawa wato al-muhsanat anan imamul kisa'i ɗaya ne shi duk inda ya zo muhsinat yake karanta shi banda nan yake karanta shi muhsanat na fata an fahimci kenan sauran yana karanta wal muhsinat nan kalima ta al-ihsan tana nufin aure kalima ta al-ihsan tana nufin mutum mace wadda ba baiwa ba al-muhsana kalima ta al-muhsanat wani lokaci tana nufin afif mutumin da ya kame kai ne daga zina kalima ta al-muhsanat tana nufin musulunta wanda ya shiga musulunci sannan kalima ta al-muhsanat wani tana nufin matan ahlul kitabi to in ka zo nan kana tafsiri shin dukkan su aka nufi ko sashen su kaga matsala ta tafsiri kaga matsala ta karatu waɗansu daga cikin malamai suka tuce nan al-muhsanat ana nufin mata masu aure ake nufi na kafirai illa ma malakat aimanukum sai wanda damar ku mallaka idan kuka je kuka yi yaƙi kuka kamo matan kafirai an gane ko idan lokacin da suka abin da suka shiga musulunci tunda arne ya ai babu zance a aure ta an gane ko to sun halatta gare ku kenan sai zamanto kawai matan da aka kama wajen yaƙi kenan waɗansu malamai sun tafi akan hakan da amma waɗansu sheikh ibn jarir tabari sheikh al shi ya tafi cewa amini illa ma malakat aymanukum da mata ahlul kitabi da wadda kenan wal muhsanatu an haramta muku matan da suke da aure illa ma malakat aymanukum sai wanda da maku ta mallaka in kun ji kun yaki amma in mun ka ce wal muhsanatu an haramta muku mata kamammi in mun dauke shi al afaif an gane ko illa ma malakat aymanukum sai abinda da maku ta mallaka sai suka tafi akan al afaif an haramta muku a fa'if sai abin da damar ku tan mallaka kenan in baiwa ce ka kama wadda take ba a fifa ba in ka kama ta tana matsayin rike gare ka to ta halatta gare ka wasu karanta shi wal muhsanatu min nisa'i an haramta muku mata musulmai illa ma malakat aymanukum sai abin da damar ku tan mallaka to mace kuma musulma ai babu zance a yaki a kamo ta to za mu zo mu ji su kuma yasa suka ce haka wal muhsanatu sun ka ce nan al muhsanat na ana nufin masu aure da kuma waɗanda al'afa'if da kuma matan ahlul kitabi don ya ce wal muhsanatu minal mu'minatu wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum sun kace matan ahlul kitabi ake nufi to amma abinda malamai suka fi dauka sai ibnu jarir aka ce to illa ma malakat aymanukum sai abinda da makotan mallaka sai ibnu jarir ya ce da makotan mallaka ko ta fuskar kun mallake su a matsayin bayi ko ko da makotan mallaka ta fuskar kun aure su malaktumuhum bin nikahi malakatuhum aymanukum imma wato bishra'i domin baiwa kana iya ka samo ta bisabi aw shira'i aw hiba ko ka kamo a kamo ta wajen yaki a baka rabo ko a baka ita kyauta ko kuma a sayar maka da ita ko ko ita ko mace ɗaya wanda yake ba baiwa ba illa ma malakat aymanukum sai illa ma malakat aymanukum bin nikahi da maka ta mallake ta da mi ta fuskar aure to amma da yawan malamai sun ce na ibnu jarir tabari da yace kowace za ta shiga ciki abin yana da fadi domin a cikin uslubi na qur'ani illa ma malakat aymanukum bai taɓa zuwa zancen aure ba ina fata an fahimta mai so ya koma cikin tafsir na ibnu jarir tabari ya koma cikin tafsir na ibnu kathir shi yasa fa idza ahsanna ko fa idza uhsinna qira'a bi ce hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta fa'ida wato uhsinna fa'ida ahsanna an gane ko sun karanta ahsanna ahsanna wasu suka ce ne in suka yi aure an gane ko wasu suka ce a in sun ka zamanto ai nagari wasu suka ce in sun ka zama musulmi shi yasa fassarorin akwai su daban-daban ka koma cikin tafsiri na ibnu kathir da sauran tafsiri zaka wannan bayani to almuhimmu nan abin da ya jawo mu dukkan wanga bayani matsala guda ce shine wal muhsanatu da matan da suke da aure su ma haramun ne ku aure su kenan wa hurrimat alaikumul muhsanatu na an yi ni na an yi taksisi sai an ka ce illa ma malakat aimanukum sai abinda da muku tan mallaka sai an ka ce wa uhilla lakum ma wara adhalikum ko wata qira'a wa ahalla lakum ma wara adhalikum Allah ya halatta muku abinda a bayan wannan in an ce wa uhilla an hankalta mace an ce hurrimat wa uhilla in an ce wa ahalla lakum ma wara adhalikum kenan da an ka ce wal muhsanatu min nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa ahalla lakum an ce Allah wa ahalla ya halatta to yanzu nan abin da sani kawo da mas'ala saboda muhimmancin ta yanzu an yi taksisi an fitar da matar da a haramun sai an ka fitar da waɗanda a halatta an kai taksishin su ko ba haka nan bane wa ma wara azalikum duk abin da ba waɗannan ba mi an mafhumin shi sun halatta gare mu ah dalibin ilimi yi hattara to yanzu an yi taksis akwai wani taksis bayan shi matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam haramun ne a aure su don ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ba a auren matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'dihi ha abada bayan sa to kaga sai ka sake yin taksisi taksisi ne bayan taksisi bayan taksisi wani zai ce a'a ai an ce annabiyyu aula bil mu'minina anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum to su matsayin iyaye suke kenan sun shiga cikin wancan lafazi ina fata mace ne amma sai a ce a'a ummahatuhum fil hurma ake nufi wajen tauƙir da girmama ba ana nufin irin yadda iyayen suke ba Allah ne in ba da wagga aya da yace wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ba da za su shiga cikin za a yi auren su sannan aka yi sabani wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura wadda ta zo ta nemi tsari gare shi ya sake ta bai shiga da ita ba shin tana cikin matan da an tankihu azwajahu min ba'di ko ba ta ciki magana ce ta malamai ka koma cikin tafasir na ayatul ahkam wasu suka ce ba a aurenta wasu suka ce a'a tunda bai shiga da ita ba za a iya aurenta ban ban yin tarjihi kai ma kana da ilimi kai ma kana da tacewa cikin addinin musulunci kai ma ka faɗi naka ra'ayi an gane ko to kaga an yi taksis ba da taksis kuma yanzu ga taksisi mun kai bin nassina to bayan shi kuma akwai wani taksisi
bayan eh bayan wannan aram isa dole akwai taksisi to kaga yana daga cikin abin da yake ba mu wahala wajen karatu mas'ala tana da fadi amma kai guntuwa ka santa in ka ji maganar da baka sani ba kakkai saurin cewa kuskure ne ko ba kuskure bane tsaya ka kara bincike na'am ina fata an har ka gane kuskure da aka sai ka nuna kuskure na to nan akwai wasu mata da ba wannan ba
to akrama ka gani taksisun ba da taksisi yanzu mun yi taksis bin nas za mu yi taksis bil qawaid shar'iyya ka'ida ta usulul fiqh da ka'ida ta alqawaidul fiqhiyya shine cewa mace ce kana son ka aure ta to sai ta yi kama da ƴan uwarka kanwarka kuma sai an ka kasa bambanta su an ka rasa cikin su wacce ce kanwarka
na'am
to ka ganan ita kanwarka haramun ce amma ita gudan ba haramun bace kuma an rasa cikin su wacce ce kanwarta kaga dole zaka barin su saboda shubuha Mm, kaga mun yi taksisin da na'am kuma sai mu ƙara wani taksisi yanzu kuma na'am eh mace khunsa mushkilu ya an ce khunsa shine namiji wanda ya- Allah halicce shi da al'auran namiji da mace to amma sai aka zo aka iski cewa dama malamai suna cewa idan biyu suke aiki duka gaba daya idan guda ne yake aiki sai a toshe guda musamman yanzu lokacin likitanci dama guda zaka iske wani lokacin halitta ce amma baya aiki amma wani zaka iske yana aiki fitsari yana fita a dukkan wuraren guda biyu maniyu yana fita to sai a zamanin yanzu likitoci suna kashe daya sai a tambaye shi wanne ne yake so to yanzu wannan kana fahimta ta sai ya zama to duka wurare guda biyu mani yana fita kun sa mushkilu an gane ko na'am to shi ko ya za a yi da shi shi kuma yanzu tun da wurare biyu akwai shubha bari za a yi idan kuma a'a dama wurin al'auran mace da kawai ke aiki wancan baya aiki kaga shi ma yanzu sai an yi taksisin shi khunsa mushkilu ka koma cikin babi na fiqihu wajen rabon gado shi ya za a raba gado wasu sun ka ce to yanzu shi khunsa mushkilu matsala na in an bashi rabon namiji da na mace an yi banna sai an ka ce to yanzu a bashi rabin rabon namiji da rabin na mace sai a bashi so yan su son kensu kenan kamar kashi 75 cikin 100 babi na mai hwaɗi isa wajen ilimin rabon gado malamai sun san shi na dai kawo shida to yanzu kun samu shikiru shi ma ya shiga ciki na'am to an kare ko ba kare ba mu kara taksisin ko a bar shakara a ƙara guda karam kala sai alakata a kara guda sai mace da take dauke da wani uzuri ko lalura wadda ba ta aure muwa
misali mace da da ciwon sida halatta na arbe ta ko haram na Allah ran mai isa ba da amsa ba misali kaka so ba No, ba mace da da ciwon sida halatta na arbe ta ko haram na wani taksisi ya shigo
ko ni tsaurin kan mutum wanda ga cewa babu takasisi wanda sai ya takasisin ta don ya sa halaka zai sai dai in shi ma shina da sida shi kin da nan yanzu malamai sun ba mu fatawa tun da ne ya shi shina dauke da sida ya tana dauke da sida to amma yanzu kana lahiya ka aure mace wanda adda ciwo wanda ka- tana iya daukar shi ta halakar da kai to kaga yanzu nan ko ba a kawo aya ba shi dokatar in maliki ta rahina cewa a, shi bai yi ko da babu aya da hadisi shi shi ya hita tun da ya san hatsari- hatsarin sida na'am ina fata an fahimci ni to kaga kenan wannan ina son ɗaliban ilimi mu fahimci cewa ana iya yin takhsis ba da takhsis ana iya yin taqyid ba da taqyid wannan ilimi ne wanda zai taimaka maka wajen fitar da masaloli domin in ba haka ba nassoshin abba ka fahimta da kyau na'am to wannan da ɗaya kenan na'am takhsis ba da takhsis sai abu na biyu na'am taqyid ba da taqyid na'am a kawo kaidi a kayyade abu kuma sai a sake kayyade shi na'am Eh, wancan sati da ya gabata mun yi karatu tare da malam Muhammad Sani Na'am.
shine cewa wajen inda Allah subhanahu wataala kan zancen rantsuwa an gane ko wajen la yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman duk da yake Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf da Shu'ba sun karanta bima aqattumul ayman aqattum ba tare da shadda ba akan wato qafun na'am Imam Abdullah ibn Zakwan ya karanta bima aqattumul ayman da alif sauran kuma sun karanta bima aqattumul ayman to an ce aqattum an kawo shadda daga akadana kamar rantsuwar da aka karfafa in ji malamai in an ka ce akattun kamar rantsuwar da aka yi ba tare da an karfafa ta ba an gane ko kamar yanzu wanda ya ce wallahi da wanda ya ce wallahi tallahi billahi ai kaga tana da karfi aqattum wasu sun ka ce a rantsuwar da an ka karfafa saboda fa'ala wani lokaci yana nufin karfafa abu an gane ko kamar ka ce aqaba yayi mishi mummuna ukuba kaga ba yana nufin wannan yayi wannan yayi ba wasu kace a aqattum mufa'ala ne wato ka kulla alƙawari da Allah shi ko Allah ya kulla alƙawari da kai ta fuskar rantsuwa kenan haka ne za ta tafiya na'am فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه mun yi bayanin wannan kafarar rantsuwa shine ka ciyar da mutum goma ka basu abinci miskini ba wai sai na ini ɗaya ba su ci su koshi ko kuma kai musu sutura guda goma uh, ko ko ka yantar da baiwa baiwa kuma sun ka ce mu'mina an kai takayidinta an gane ko to anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin wannan wajen su malamai sun ka ce mu'mina tunda an faɗi wani wuri a mu'mina a cikin Qur'ani faman lam yajid fasiya musallatati ayyam wanda bai samu waɗannan ba abubuwa bai ciyar mutum goma ba bai da halin da ciyar da mutum goma bai da halin da zai ma mutum goma abinci bai da halin da zai yantar da baiwa an gane ko fasiya musallatati ayyam sai shi azumin kwana uku jere ba dole ba sai jere wasu sun kace ayi su jere saboda abuna wanda tana yi wa ranka ya fita baka yi ba No.
wasu sun kace a'a a bar sun da Allah ce salatati ayyam a bar salatati ayyam akwai bayan da dai karkashin wannan an gane ko No.
to in mutum bai iya azumi ya za a yi bai iya ciyar da miskini goma bai iya bada sutura goma bai iya yantar da baiwa kuma bai iya azumi nan malamai suka ce sai a jira sai in ya samu ɗaya daga cikin su don la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na'am wahfazu aymanakum Allah ce ku kiyaye rantsuwarku to nan da anka ce ka kiyaye rantsuwarka wadda kai yi can da ka tsare ta wadda ka yi wadda a- yanzu kuma can da ka yi ka kiyaye ta yanzu halin da kake ciki ka kiyaye rantsuwarka kakka yi wata sabuwa ka ɗauka makanka nauyi in baka iyawa sannan kuma waccan kakka warware ta sannan kuma zuwa gaba ka kiyaye kanka an fahimta kenan wahfazu aymanakum fil madi wal hadir wal mustaqbal tunda an kawo shi mutlaq na'am a kiyaye rantsuwa to wannan kiyaye rantsuwa din sai malamai sun ce a yi taƙayyidinsa a yi taƙayyidinsa
na'am mun fahimci wannan Yeah.
shine ka yi taƙayyidinsa da cewa in ba ka yi rantsuwa ba ne kan aikin alkhairi ba za ka yi ba ko ko aiki ne na sharri kace za ka aikata kamar mutumin da ya ce wallahi da yau na bar sallah to wagga rantsuwa tashi akwai ta kamar mutumin da ya ce wallahi daga yau ban sake taimaka ba kowa wagga rantsuwa tashi akwai ta sai malamai suka ce a'a nan ta kaidin ta za a yi banda rantsuwa wadda ta saɓon Allah ko ko ta mi ta yi kin yi ma Allah biyayya Allah subhanahu wataala ce wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wala taj'alu Allah kad ku gitta Allah urdatan li aymanikum wato ku sanya suna Allah ku gitta shi na wurin tsoku an tabarru kina Allah tabarru don ku yi aikin da'a ka ce wallahi daga yau na bar sallah a daga yau ka bar sallah wa ya saka kai rantsuwa ka ce ba ka yi aikin da'a sai ka warware rantsuwan nan kuma sai ka yi sallah in ba kai ba kuma za ku haɗu da Allah bas na'am shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin kissa wadda aka jefi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zina Aisha a cikin suratul nur suratul nur tun daga aya ta 11 har zuwa aya ta 26 kidan kusan aya 15 Allah ya saukar dan kare Aisha matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba dan lokacin da an ka faɗa shi bai ce ta bai ce bata yi ba da shi na ke sabkar da Qur'ani da sai sabkar da ayoyi ya kare matar shi ko ba haka nan bane to wannan ayoyin waɗanda suke nuna cewa tun daga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum cikin waɗannan ayoyin sai Allah ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum ina fata an fahimce ni imamu abu ja'far ya karanta wala ya ta'alla daga ta'alla ne shine yayi rantsuwa an shafe alif saboda a- nahyu ne wato lamun nahyi ce wala ya tali kuma wala ya tali ne sai an ka shafe abin nan itala yayi rantsuwa kada su yi rantsuwa ulil fadli minkum ma abuta fifiko daga cinku wasa'ati da wadata ko ulil fadli ma abuta fifiko wasa'ati da wadata an yi utu ulil qurba kai ai Allah yi utu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah an gane ko kas su ce ba za su ba ma abuta kusanci ba da miskinai da kuma waɗanda suka yi hijira fi sabilillah don daukar da kalmar Allah an ce sayyidina Abubakar yana taimakawa dan uwarsa eh, eh, Mistah sai eh, yana daga cikin kuma ƴan uwansa kuma shi yana daga cikin waɗanda suka goyi bayan cewa kamar Aisha ta yi zina da wannan ayoyi suka sabka Allah ya barantar da ita sai ya ce to shi ko bai sake taimaka mishi ba na'am to sai Allah ya ce a'a kada ku yi wannan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku yafe ku kauda kai ba ku san Allah gafarta muku in mutun ya nuna yayi saduda to sai a duba a gani in ram ko za a sashi ko ko rabi za a sashi in yafi me za a yi a yafi me amma in mutun ya ce na ci banza to shi wannan sai an nemo shi ina fata an fice amma wanga ya nuna yayi ja da baya sai Abu sai da Abu ya ce a tunda Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba ku san Allah gafarta muku ai kuma kuna ma Allah laifi to mu mana neman gafara Allah sai ci gaba da taimaka mishi to anan waɗanda aka ce an gafarta musu waɗanda suka tuba Allah ya ce ya karbi tuban su waɗanda suka shirya wannan shi yasa za ga 'yan shi'a suna ƙoƙarin nuna cewa wasu daga cikinsu sai sun karfi cewa ai wagga kissan ma ba kan aisha take magana ba ka fahimta saboda bi saboda su tabbatar da wato cewa ayoyin ba su yi magana kan ba su ɗauke ma kansu waɗancan ayoyin sai su tafi zuwa sha'aninsu kenan kaga sai su tabbatar da cewa ta yi zina tunda sun ce ayoyin ba kanta suke magana ba na fata an fice wasu kuma su ce a'a kanta suke magana amma daga bayan sun koma zuwa mutane su ce a'a kan aisha ne suke magana to su kuma har an yi riwaya ga ibnu abbas cewa wanda ya sake zargin aisha da dina Allah ba zai karɓa tuban shi ba don ya ce innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah duk wanda yake zargin al muhsanat mata kamammi al ghafilat wadanda suke rabkan nubu san ma abinda ake jifa su da shi ba sai Allah ya ce lu'inu fid dunya wal akhirah ibnu abbas ya tafi cewa ba su da ma abin nan ba su da tuba amma malamai suke cewa lu'in fi dunya wal akhirah in lam yatubu in busu tuba ba dan in mun kace haka kenan duk wanda adda wannan aqida a yanzu ko ya ce ya tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba to kuma shirka ba in ka tuba Allah yana karba inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai dai akwai wuyan wanda adda wannan aqida har yake bayyana ta Allah ya bashi damar ya tuba na fata ana fahimta to sai abin da ya kamata mu kara a karkashin wannan kissa shine cewa sai malamai suke cewa 'yan shi'a suna zargin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta yi zina babu wata gwamnati yanzu da take musu hukunci tunda babu gwamnati ta musulunci wadda da karfin da za ta yi hukunci ko ba haka ba suna yi sun suna ganin ba abin da za a yi tunda ana zancen wasu kasashe layi su te kowa shi abin da ya gada ba kaza kaza kaza kaza karshe malamai sai suka ce Allah subhanahu wataala sai rama manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in rana ta kama ta ashura za su dauko yuka za su dauko reza za su dauko kaca wasu ba za su kunna wuta su rinka buga ma kansu kaca da yuka da har da iyansu suke yanka ba to kaga haddin nan da Allah ya ce za a yi musu in babu gwamnatin da za su yi musu to Allah ya sa su da kansu sun yi ma kansu wannan haddi ne in ji waɗansu malamai Allah kai mana tsari to ala ayyati hal to nan kaga abubakar sai da abubakar radiyallahu anhu ya ce ya ce ba zai sake taimaka ma wannan mutumin ba amma sai Allah ya sabkar da ayoyi sannan kuma nan ba ayat ta shafi sai da abubakar ba kadai a'a kowa mu ne musulmi zai shiga ciki dan shi yasa ce wala ya atali ulul fadli an gane ko kaga da sai kashi a matsayin jami'i to dan haka wal ya'fu bai ce wal ya'fu ba shi abubakar da dan saboda hukuncin qur'ani ya shafi kowa da kowa ka san akwai wanda sai ya zo ya kawo matsala ce to ai mutum guda da aka zance kuma an ce wal ya'fu a'a da abubakar da wanda irin wannan sayyidina abubakar radiyallahu an da irin wanda wannan halin ya kama shi mun fahimci wannan to kaga na aya ta ce ayi amma an fitar da aikin alkhairi baka cewa wallahi tilahi ba zan ba mata ta abinci ba a ba za ka ba ta abinci ba wace ka ɗauko ta to ba ta takarda ina fata amince ne to aikin alkhairi ba a rantsuwa ina fata an fahimci ne to kaga wannan taqyid ne to abin da ke so in ce taqyidun ba da taqyid a zo a kayyade abu kuma a sake kayyade shi to cikin qur'ani akwai shi Allah subhanahu wataala ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna kaga rajulun in mun kalli karan kalimar dukkan namiji ya shigo ciki amma da zamu kalli mafumi mace ba ta shiga ciki to sai mu ƙara ta ƙayyidi kenan can in mun kalli mace mun yi taksisi ne domin nan banda mace in kuma mun ce rajulun a matsayin shi na kira ya shahi dukkan maza kenan mutlaq ne mu'minun mumini kaga yanzu an rage fadin maza kenan maza sai muminai to namiji ne mumini takaidi na kuma takaidi ba to kuma min ali fir'auna yana daga cikin mutanen fir'auna takaidi ne kuma takaidi ba sannan kuma yaktumu imanahu wani takaida yana boye imanin sa kenan ba wanda ya bayyana imanin sa ba to kaga irin wannan sai a ce maka akwai muƙayyad kuma za a sake yin taqyidin sa to ɗalibin ilimi in ba fahimci wannan ba sai da an ce muƙayyad ne wa muƙayyad aidan sai ce menene muƙayyad da muƙayyad kuna ta mutane wahala a tsaya ka fahimci menene ake son a ce dan da su ne ake fahimtar nasoshin mun fahimci wannan mun samu taqyidi bayan taqyidi al-rama isa sai mi sai tafsil ba'da tafsil saboda lokaci na san da in ba Allah ya gyara ba bakin waɗanda da mu samu kilan bance muna samun wata ƙarin lokuta ta gaba don na so mu samu ƙarin lokuta ta gaba tun da matashiya ce ta kuma gata tana son ta shanye mana lokaci amma dai babu lahi an same shi abu ne mai kyau sai mu je zuwa ga tafsilun ba da tafsil na'am ina fata an fice ni in an ka ce tafsil shine wato an zo da abu dunkuli sai a zo sai a rarrabe shi misali zaka ji Allah subhanahu wataala yake cewa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir an rarrabe abu to wani lokacin qur'ani in ya zo da abu sai ya sake zuwa wani wuri sai shi tafsilin sa misali kissa annabi Musa ta zo a cikin suratul baqara to kuma ta zo cikin suratu mi al-a'raf kuma ta zo a cikin suratu taha to zaka iske can cikin bakara an haɗi wani abu amma cikin a'raf ba a haɗe shi ba zaka iske an haɗe abu cikin a'raf can cikin suratu taha ba a haɗe shi ba ko ko can wani wuri to wannan bayanin da an ka ƙara sai ka ɗauko shi sai ka ƙara shi ne at-tafsirul mawdu'i da kuma tafsirul qur'ani bil qur'an kaga bari in baka misali duk da yake sabkan qur'ani ba haka ne aka jeranta qur'ani a yanzu ba suratul qasas ita ta yi zancen haihuwa annabi Musa amma alhali bakara ba a yi zancen haihuwa annabi Musa ba kaga a tarihance dole in zamu fara da qasas zamu fara amma in karatun qur'ani zamu fara da bakara zamu fara haka suratul arafi ta yi zancen fir'auna yana kashe mutane amma ba a yi tafsirin yadda an haifi annabi musa ba suratul taha ita ma ta yi bayanin wato um, wani bangare wani bangare na kisa annabi Musa to kaga wannan tafsirin ne ba da tafsiri shi yasa bai hana in an yi bayanin abu a sake fadada shi a sake fadada shi a sake fadada shi wannan ina ganin abu ne wanda yake a fili ba ma sai mun eh, ba da dogayen misalai ba Na'am.
to sai mu je zuwa ga mas'ala ta gaba mun samu tafsirin ba da tafsir sai kuma wato istithna'un ba da istithna Na'am.
shine a toge abu kuma a sake dawowa kuma a toge shi wani abu cikin shi Na'am.
ana yin haka nan ko ba a yi waɗansu malamai suka ce babu shi ba a yi waɗansu malamai suka ce a'a ana yi to amma da waɗanda suka ce ana yi da waɗanda suka ce ba a yi ina fata an fahimci ni mu dawo mu ga dalilai mi suka ce a cikin suratu eh, al-hijr Allah subhanahu wataala yana bada kissan mala'iku da suka zo gidan Annabi Ibrahim cikin surar dan Adam na'am qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin ko ba haka ba Na'am.
illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin na'am kaga Allah yana bayani da sun ka zo ma annabi Ibrahim annabi Ibrahim daga baya gane mala'iku ne dan da ya kawo musu abinci ba su ci ba ya yanke dan baraki wanda yake abin nan ba su ci ba ya gane mala'iku ne kaga wanda ka cewa mala'iki cikin hadisi an ce ya zo da sura dan adam fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum ƙarya ne mala'iki da ya girman duniya girman duniya so nawa da yan almadrasatul aqliya wata madrasa ce wadda can da akwai ta mu'tazila suna da ita kuma yanzu tana da karfi a kasashen larabawa madrasatul aqliya wadanda suke ganin cewa in nasu ya hudun abu in bai dace da hankali ba to ka ai aiki da shi sai suka ce wai an ce yakin badar alfin min mala'ikati mala'ika dubu su sabka mare mala'iki guda haifu duniya girma a Allah na iya canza musu kama kai dan qur'ani da kace hadisi ba haka nan na ba to annabi ibrahim mala'iku sun zo gidan shi bai gane mala'iku bane don da ya gane mala'iku ne wallahi ba zai yanke musu dan mala'iki wala ya san mala'iki bai ci abinci ya hika sanin mala'ika haka amma Allah ce falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa lokacin da ga hannayensu ba su isa kaga ya riga ya rinka dan mariki Na'am.
nakirahum sai kyamace su a'a da sun ka ga ya ji tsoro sun ka ce la takhaf inna ursilna ila qaumin lut kakka ji tsoro mu mala'iku ne an tura mu zuwa ga annabi annabi mutane annabi lut da sun ka zo ba annabi lutu bai gane ba bai gane mala'iku bane har ran shi ya bace ya sa tsammanin bala'i ya zo ko ba ka nan bane Na'am.
walamma ja'at rusuluna lutan a cikin suratu hud walamma an ja'at rusuluna lutan a cikin suratu al-ankabut malamai suka ce cikin hudu an ce walamma ja'at an hankalta mu sun zo mai Na'am.
an ja'at an kawo an kawo sun zo dab da shi don ta nuna maka na suna magana ne dab da shi na'am walan ba an ja a rusuluna lutan ko ko can nesa ran shi bai ɓaci ba sai sun ka zo dab da shi No.
ko kuma tun daga nesa ran shi ya fara ɓaci sai ta ce walan ma ja a rusuluna lutan amma an ja a lokacin suka kawo dab da shi sai ran shi ya ƙara ɓaci na'am ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك sai da an ka kai kakkakak annabi lutu gashi kattan kaddara sun zo suna son su yi luwaɗi da bakinsa ya yi ta ƙoƙarin tunkuɗe su ya ce musu haula ibanati ga ƴaƴa nan mata nan akwai shugaba sun ce to ai ƴaƴan shi ba su isar tunda ƴaƴa biyu ne gare shi na'am ba su isar mutanen garin wasu sun ce a ya faɗa ne don saboda dai ya juyar da su wasu suka ce a ya ce banati ƴaƴana su yi aure da su ba wai yana nufin su yi zina da su ba wasu suka ce a ya ce banati ƴaƴan alƙarya Na'am.
gaba ɗaya tunda shi matsayin uba shike Na'am.
annabi matsayin uba ne kuma tunda ya fi su shekaru matsayin baban su yake in mutum fi ka shekaru yana matsayin babanka Na'am.
in dai ya rike matsayin sai dai in bai rike matsayin sa ba Na'am.
ina fata an fice ni Haka.
wato haula ibanati hunna atharu lakum to nan shubha hunna da yace banati da yawan malamai sun tafi cewa a'a wasu sun kace a'a to ai annabi shi musulmi ne su ko ƴaƴan garin mata kafirai ne ba a ce mu kuma musulmi uban kafira sai aka ce a'a ana iya ce mai baba ga kafira ta fuskar ba musulunci ba ta fuskar shekaru ina fata ana fahimta kuma ta fuskar shi annabin Allah wanda shi ne malamai dai sun karinci adam sai ce hunna atharu lakum su suka fi tsarki gare ku to nan ba yana nufin su suka fi tsarki gare ku ba katta suna da tsarki don wasu suna fakewa da irin waɗannan ayoyin musamman yanzu da yan luwaɗi suka yi ƙarfi a duniya su ce to an ce hunna atharu lakum su suka fi tsarki kenan ana iya auren eh, eh, kenan mafhumuhu mata suna da tsarki gare maza suna da tsarki gare ku a'a nan hunna atharu atharu ismu tafdil a sunansa da larabci amma maslubul afdaliya ne maslubul afdaliya an cire mishi wannan ma'anar ta kasancewa wani yafi wani yanzu kaga in nace hadha ahsanu min hadha wannan yafi wannan kyau kaga wannan na da kyau wannan na da kyau ishtaraka fil husni wa faqa ahaduhuma al akhar Na'am.
sun yi tarayya a wajen kyau amma wannan ya tsere ma wannan shine asalin shi af'alu af'alu af'alu to a wani lokaci akwai lokacin da zai zo maslubul afdaliya ana nufin ba a nufin a'a wannan yana da kyau ake nufi kenan da yace hunna atharu lakum ai hunna tahiratun lakum su ne masu tsarki gare ku domin kato bai da tsarki ta wannan fuska kwantawa da kato ba ina tsarki shiki ina fata an fahimce ni ko kuma ko cikin qur'ani da ka iske irin waɗannan abubuwan suna da yawa kaga Allah ya ce ma mushrikai fa in tubtum fa huwa khairul lakum in kun tuba shine alkhairi gare ku dan in kace shine mafi alkhairi kenan zaman su cikin kafirci alkhairi ne ina fata ana fahimta ta duk da yake wasu malamai sun ce a'a fa in tubtum fa huwa khairul lakum in kun tuba shine mafi alkhairi gare ku ko da an- a sakan muku cewa kafirci alkhairi na to ai musulunci ya fi shi alkhairi kuma mai hankali ya fi son ya zabi abin da ya fi wasu sun tafi akan haka amma dai fa huwa khairul lakum musulunci shine alkhairi kafirci babu wani alkhairi cikin shi na'am
mun fahimci wannan da kyau na'am to kaga hunna atharu lakum su ne masu tsarki gare ku ka a juyar da wannan aya a abin ga almuhimu dai sai da sun kace qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yusilu ilayk ya kai lutu mu manzannin ubangijin ka ne al- ma'ana mala'iku ne Allah ya turo mu lan yusilu ilayka ba za su izo gare ka ba sannan gane mala'iku ne kaga nan ya nuna annaba su ga su san gaibi ba to a cikin wannan kissa sai Allah ya ce illa ala lutin إنا لمنجوهم أجمعين قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط أتكن سورة الذاريات لنرسل عليهم حجارة من طين دون كي حتى رأى رمك كتكنا ونولي كهذا ونولي سيأتي إلا آل لوط سيموتنا النبي لوط إلا النبي لوط كأنا إلا أن استثنائي inna lamunajjuhum ajma'in za mu tsiratar da su gaba daya ko ba haka ba sai kuma an ka ce illam ra'atahu sai matarsa kaga an sake yin istithna'i bayan istithna'i Na'am.
wasu malamai suka ce a'a wanga mus- istithna'i ne munqati ba istithna'i na ba wai ma'ana illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu lakin imra'atahu sun ka ce ba istithna'i na ba an ka ce haba jama'a mata annabi lutin na daga cikin iyalansa dan ka an ka ce illa ala lutin ya za a yi kuma a ce illa imra'atahu ka ce munqati ne alhali mata mutum tana cikin iyalansa tunda duk inda qur'ani ya zo rahmatullahi alaikum wa barakatuhu alaikum ahlal bait mata mutum tana daga ciki ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai wannan kaga an yi istithna'i kuma an sake yin istithna'i dalibin ilimi kenan kai ya ce zai bada hukunci wani lokaci bai san abu yana bukatar istithna'i biyu ba ina fata an fice ni ya zo ya afkar da hukunci kuma zo a samu matsala sai abu eh, a gurguje na karshe eh, wanda bayan mun ka sai annashu ba'da nasakh Na'am.
shine a shafe hukuncin abu sannan a sake dawowa kuma a shake wannan hukunci wannan akwai sabani eh, na malamai a karkashin eh, wato wannan mas'ala shine annashu an kawo hukunci daga baya kuma sai a shafe wannan hukunci na'am آه، a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin Amin.
yake cewa a cikin suratul eh, abin nan suratul tauba Allah subhanahu wata'ala ya ce wato infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan ana bada misali na cewa kamar an yi nasku sannan aka sake nasku farko hukuncin da aka kawo ka ayyaki lokacin da musulmi suna makka na'am an gane ko an hana yaki qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah liyajzi qauman bima kanu yaksibun ko ba ka nan bane wannan hukuncin sai aka shafe shi sai aka zo da hukuncin cewa a yaƙi kowa da kowa ina fata ana fahimta ta misali kenan yanzu nan an ce suka su yaki kowa da kowa an hana shi daga baya sai an ka ce a'a in firu khifafan wa thiqala kaga an shayi wancan hukuncin ku fita khifafan wa thiqala akwai maganganu da ba kuna cikin sauki kuna cikin masu abin nan ko kuma cikin halin sauki da cikin halin tsanani ko kuma yan kadan da masu yawa almuhimu da maganganu ne da daban masu abin ga wanda sun ka ce khifafan yan kadan saboda jama'a jama'a wadda ba ta da yawa fitar ta a sauki gare shi wa thiqalan kuma masu nauyi jama'a mai yawa tafiyar ta akwai wahala shi yasa suka ce khifafan wa thiqalan to sai suka ce to dan Allah ya ce a fita gaba daya daga baya sai Allah subhanahu wataala ya taqayyidin shi wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa kina kaga yanzu an ce a'a ba duka ba za su fita kina kaga an sake yin taqayyidin sa ko wai wato nasu shi kenan ina fata an fice ni kenan hukuncin ko kuma aka sake nasu din shi da laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj to ne an ce nasu saboda sai da an kai aiki da ayan ne sannan hukuncin ya sabka da ba ayat tare da waccan take da sai zamanto ba nasku na an kai ba taksisi na domin shi at taksis shine kafin ayi aiki an nasku bayan an yi aiki da hukunci sai a shafe shi dan wani ya gane bambanci tsakankanin su to kaga nan an yi nasku an sake yin nasku duk da ke wasu malamai su yadda da wannan ra'ayin ba amma na kawo shi ne saboda wato ɗaliban ilimi su san akwai wannan mas'ala cewa ana yin nasku kuma a sake yin hukunci a yi kuma wani nasku in muka diba ma ko a abin nan alƙibla ta farko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake dibi ita ce alƙibla ta Makka lokacin da yana Makka Ka'aba yake dibi da ya je Madina sai an ka shafe an ka maida mi aka maida Baitul Maqdis daga baya kuma Allah ya sake cewa a maido nan an yi nasku an yi nasku in ma baka yarda da wannan ba yalla wannan dai ya fi zaman tuwa kusa gari ka to sai mas'ala ta karshe da zan kawo tun da lokaci ya fara matsowa ta karkashin nasku duk da yake bayan nasku bayan nasku ne shine cewa ita ma wannan mas'ala tana da muhimmanci ayoyi guda biyu da suke cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wataala bayanin idda ta mata walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra da kuma walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj an gane ko waɗannan ayoyin su ne nake son yi bayani akan su shine malamai sun yi sabani shin akwai nasu shafe hukunci tsakankanin su ko babu waɗansu daga cikin malamai sun ce akwai nasku anan wasu sun ce babu nasku misali da Allah ce wallazina yutawaffawna minkum waɗanda aka karbi rayukan ku daga cikin su an gane ko waye zaruna azwajin suka bar maza yatarabbasna bi anfusihinna labari ake ba su amma umudni ne ai li yatarabbasna bi anfusihinna domin labari an ka bayar amma umudni ne an ka basuwa an gane ko arba'ata ashhurin wa ashra su zamana wata hudu da kwana goma mace in mijinta mutu za ta yi wata hudu da kwana goma in ba ciki take da shi ba mai ciki sai ta haihu an gane ko to sai kuma wata aya ta zo ta ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ko ko wata qira'a wasiyatun li azwajihim domin imamu hafs da imamu hamza da imam wato abu amr ibn al-ala da imamu ibn amir su suka karanta wasiyatan li azwajihim sauran kuma sun karanta wasiyatun li azwajihim kenan wasiyatan li yusu wasiyatan nan ko wasiyatun kenan alaihim wasiyatun sai da manto matsayin murtada ne da khabar malamai ne da sun kai bayani amma ana abin da ke son in ci malamai matsala biyu ce masu muhimmanci wasu sun ka ce wannan aya duk cikin qur'ani gaba ɗaya kap kap kap kap kap kap in ka iske ayar da an ka ce ta shafe hukuncin wata to bayan ta tazo ko ba haka ba a zamani to amma wajen sawa a cikin alqur'ani to sai aka samu sabani ayar da ya kamata a ce an shafe ta ita ya kamata a karanta sannan mi wadda ta shafe ta biyu baya to cikin qur'ani sai malamai suka ce an samu wuri biyu waɗanda waɗanda suka shafe su aka sa gaba in baka gane ba kaga sai ka samu matsala misali wa ga aya wadda ta ce wata hudu da kwana goma walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihina arba'ata ashhur ita ake fara karantawa sannan azo walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan sannan an ka ce wasiyatan li azwajin ko wasiyatul li azwajin wuri na biyu sai kuma wuri a cikin suratu al-ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka annabi mu halatta maka mata sai wata ayata ta ce abin da la yahillu laka nisa'u min ba'd qira'ata abu amr da yaqub la tahillu laka nisa'u la tahillu ba za su halatta gare ka ba la yahillu domin an kalli lafazi da mata a matsayin lafazin sa an ce la yahillu ko ko an kalli hukunci hukumu na halattawa sai an ce la yahillu laka nisa to anan waɗansu malamai suka cewa ayar da ta ce inna ahlanna laka mun halatta maka ita ake fara karantawa an gane ko la yahillu laka nisa'u ita ce a ƙarshe sai sun ka ce to ta halattawa ita ce a ƙarshe kenan sai zaman to halaccin shine kashi ba haramcin ba ba haramcin ba na'am ina fata an fice ni amma waɗansu malamai suka ce a'a halaccin shine farko haramcin shine karshe na fata an fice ni dan ka gane akwai mushkila tsakankanin nasu to a can cikin suratul baqara babu sabani tabbas waccan aya ta wata hudu da kwana goma ita ce ake fara karanta sannan a zo kan waccan kuma wasu malamai jamhurin malamai suke cewa ta wata hudu da kwana goma ita ce ta shafe waccan amma Sheikh Ibn Uthaymeen yana daga cikin masu ra'ayin cewa waccan ba ta shafe waccan ba ma'ana zaɓi ne Allah ya bayar wadda ga so ta yi wata hudu da kwana goma shine wajibi in tana so ta ƙara mata'an ilal hauli ghairi ikhraj sai ta yi shekara ɗaya an nasku da kuma inda ake samun sabani kaga cikin karatu ma wani lokacin ana iya samun wadda ta shafin ita ce mi ita ce ta zo gaba sannan wadda an ka shafe ita ta zo baya wuri biyu ko wuri guda sabani ne malamai sai mas'ala ta karshe shine abinda da liki da shi da lokaci yayi malamai suke cewa in ka ga masdar suna ya zo da rafa'a rafa'a to alamun wajibi na wasiyatun ai alaihim wasiyatun to in ka ga ya zo masdar ya zo da fatha wasiyatan misali to ya zo kamar abu ne wanda yake ba wajibi ba kamar abu ne wanda ba a wajibta maka ba al'ada ce ta qur'ani fattiba'un bil ma'rufi ay fa alayhi ittiba'un bil ma'ruf faman ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra fa alayhi iddatun min ayyamin ukhra sai wadansu malamai suka ce to nan da yace wasiyatun ya nuna kamar abin wajibi na kenan sai a ce an shafe hukuncin in mun ce wancan aya ta shafi wasiyatan sai da mutu'a to ai ya nuna ba wajibi bane zabi aka bayar kaga ra'ayin kuma sun zo biyu sai wasu malamai suka ce a'a galibi in yazo da rafa'a yana nuna wajibi galibi in yazo da nasba yana nuna mi yana nuna ba wajibi ba amma wani lokacin qur'ani na iya saba mishi ayi istithna'in shi sai wadansu malamai suka ce da an ka ce wasiyatun dan a nuna maka cewa asalin shi wajibi ne wasiyatan don a nuna maka ƙarshe Allah zai shafe wannan hukunci koko daga baya zai bar shi akan zaɓi shi ne abin da ƙira'o'in suke karantarwa tun da don ba tana nuna wajibci fata tana nuna ba rashin wajibci ba sai suka ce to lokacin wajibci lokacin farko lokacin zaɓi wasiyatan ko ko shafewa sai ya zamanto wasiyatan an ka kawo fata don kira'o'in su maka ishara da ijazi zuwa gaba Allah zai canza hukuncin wanda shi ne abinda malamai suka kawo kuma lokacin mu ya kare insha Allah ta'ala na zamu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kalwar saurare an gaci lahin dadi karewa alhamdulillah allah ya amfana da mu da abin da malai karantar da mu an zuba karatu yau masha allah sai dai rana ta idan allah ya samu na cikin masu rayuwa allah ya nuna mana rana mai kamata yau kuma ya ba malam kwarin gwiwa da lafiya ya isar da wannan amin amin gare mu gaba dai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم حبب إلينا ما نزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما amin اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين amin ودمر أعداءك أعداء الدين آمين.
وانصر عبادك الموحدين آمين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد amin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين